dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ya halici mutane zuriyan adam alaihi salam ya zuba su a bayan ƙasa ya hore musu dukkan ni'ima ya rayar da su ya halice su mataki bayan mataki ya rayar da su daga mataki bayan mataki ya umarce su da kaɗaita shi da bauta ya ɗora musu shari'a a lokacin da shekarunsu ya kai na shari'a godiya ta tabbata gare shi shi kaɗai babu wanda yake ya cancanta a bautawa in ba shi ba subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake alhayyul qayyum rayayye dindindin kuma wanda babu wanda yake ja da shi abin da ya ga dama shi ke gudana ya fi ƙarfin ya ga abu yana gudana ba tare da bisa yaddarsa ko sonsa ko ganin damansa ba mun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai shi kadai subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasai ba tare da taimako daga wani ba ya tsara su bisa tsarinsa ba tare da ya kwafa daga wani ba shine wanda ya kiri halittan sammai da ƙasa ya daidaita su bisa tsarin da suke kamar yadda ya ga dama ba taba jin wata sama ta yi rauni ko sama ta rushe ba ya gina su ginawa da ya dace ba su rushewa sai ranar tashin alkiyama mun shaida lallai Allah subhanahu wata'ala shine kadai ya dace a bautawa ba tare da hada shi da komai ba domin shi kadai yake kadaita cikin mulkinsa da jujjuya al'amura ya daidaita bisa al'arshi daidaito irin wanda ta dace da shi wadda ba ta yi kama da na halittansa ba laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir ya aiko manzanni ya cika annabci da manzanci da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya isar da sakon Allah ya tunatar da mutane su yi amfani da damar da suke da ita ta rayuwa kafin lokaci ya kure tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe hudubar tana tunatar da mu ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtanim khamsan qabla khamsin an taɓa yin huduba a nan da wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam amma yanzu za mu ɗau abu ƙwaya biyu a ciki ne wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a ribata kafin kishiyarsu cikinsu shine hayatak qabla mautik rayuwarka kafin mutuwarka sanan ɗaya da zamu dauko daga ciki shine shababak qabla harami wato tashenka kafin ka zama ka tsufa waɗannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci mutum ya kalle su annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka yi karibaci abubuwa biyar kafin kishiyarsu biyar da za su zo mana karibaci abubuwa biyar kafin abubuwa biyar ya ce hayatak ƙabla mautik ribaci rayuwarka kafin mutuwarka ran da ka samu kanka kana mukallaf wato an halicce ka mataki bayan mataki har mutum yana rayuwa yarinta yana jinjiri ya zama yarinta ya zama kaza har ya zo yawayi gari ya san ciwon kansa yawayi gari shari'a ta hau kansa yawayi gari ya zama dole ya bauta wa Allah mukallaf kenan a wannan lokaci ya zama wajibi ya rinka lissafin abin da yake yi tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala akwai kyawu ko babu kyawu domin daga ran da aka haifi mutum ake lissafa ranar da zai ƙare domin ran da aka haifi mutum kwanakin duka da aka ba shi a rayuwa suna nan sane kuma malakul maut yana rike da ajalin daga malakul maut ya san ran da kowa zai rasu a inda kuma kowa zai rasu daga ran da aka haifi mutum ko kwana nawa aka bashi ko shekara nawa aka bashi zai yi to ran da ya fito duniya gobe kawai yayi daya a cikin wa'incan ba za su karu ba sai da cuta raguwa kullum mutum yana dauka ne a cikin abin da yake da shi a ajiye kawai kaga duk abin da aka ce maka yana ajiye ne ana dauka dama an ce zara ba ta kyale dami don haka za ka yi ta zara ne a cikin abin da yake ajiye ba tare da yana karuwa ba shi ne hayatak ƙabla mautik shekara nawa aka baka ba ka sani ba to kalitsa ba kai tunaninka shekara nawa kake tsammanin za ka yi idan shekara nawa kake tsammanin za ka yi to kalitsa ba yanzu wanda ka yi shekara nawa ka yi yanzu a yadda ka ba kanka tukunna ka san dai kowa ya san bai san ran da zai rasu ba wanda zai rasu an jima bai san yanzu zai rasu ba sai dai kawai in alamomin mutuwa sun bayyana waɗanda suke kewaye da mutum suna gane cewa ya kusan barin duniya ko masana sanin harkar lafiya suna iya ganin wata wasu alamomi dangane da mutum su san cewa bai wuce wasu lokuta irin wannan ya kamata a ce ya rayuwa amma in dai a zahirance kana lafiya kana juyawa to baka da tunanin cewa mutuwa an jima ko mutuwa gobe ko mutuwa sati mai zuwa ko makamancin haka amma kuma kana da tabbas akwai waɗanda da safe suna raye lafiya kalau kafin azahar suka bar duniya kai din ko baka san kai ma hakan za a yi ko ba haka ba don haka in duk muka aje wannan muka ɗauka cewa kowa ya ba kansa shekarar da yake ganin zai to in ka ba wa kanka shekara kaza to ka lissafa nawa ka yi yanzu kai da kanka ba wa kanka shekarun kuma ka lissafa nawa kai yanzu a cikinsu sannan in nawa kai din to me kai na alkhairi a cikinsu iktanim khamsan qabla khamsin sai ce hayatak qabla mauti to yanzu me kai a rayuwa in kana da karfi na tashe me kai da wannan karfin wanda Allah zai tambaye ka game da shi ranar tashin alkiyama in kana da basira ta fahimtar karatu me kai da wannan basira Allah zai tambaye ka ita ranar tashin alƙiyama domin da aka baka basira wani ba a bashi ba ma'ana kai ni'ima aka baka wanda ta wuce ta wani doka Allah subhanahu wataala ce summa la tusaluna yawma idhin 'anil na'im sannan wallahi ranar tashin alƙiyama za a tambaye ku game da duk wata ni'ima da aka yi muku in kana da ido lafiya tsaro kana ganin ko ina wani ba shi da ido tun da aka haife shi ma bai ga duniya ba bai san fari ba bai san baki ba haka kawai ya fito ashe kana da wata ni'ima ta miza da take sama da tasa saboda haka hayata qabla mauti kai ka rayu har shekara yanzu sama da ashirin wani sama da talatin wani sama da arba'in wani sama da hamsin wani sama da sittin wani sama da saba'in kana raye a cikin wannan akwai wanda shi kuma tun a hanyar fitowa duniya ya rasu ran da ya fito an ga dai ya yi motsi za a ce amma sai aka ce kawai bai sake motsi ba ya rasu shikenan kaga wancan shi ne zo komai a duniya ba kai kuma shekara goma ashirin talatin arba'in hamsin har abin da ka yi suna nan kuma za a yi lissafi da kai da wancan kuna da bambanci hayata ka kabla mautik me kai a rayuwa me mutum ya yi ka yi alkhairi koko kayi abun da ba alkhairi ba hasibu anfusakum qabla an tuhasab ku yi wa kanku hisabi kafin a zo nan da za a yi muku hisabi me kai a shekarun nan da suka gabata in Allah ya baka ilimi me kai me ka rubuta alheri ko ba alheri ba in Allah ya baka kuɗi me kai da su hanyar alheri ko ba alheri ba ta ina ma ka same su Allah ya baka iya sana'a mai kai da wannan ni'imar wani yayi yayi yayi bai iya sana'ar ba tun kafin ka zama yaron mai sana'ar wani yake nan yake yi amma kai da ka zama yaro har ka zo ka wuce shi duk inda aka taso gurin ka ake kaiwa jara wani kuma ya shekara da shekaru cikin wannan sana'ar ba a zuwa gunsa kai sai ka kware mai kai da wannan ni'imar kana raye ne yasa aka kai maka wanda ya rasu ba a kaiwa kabarin sa tsaya hayataka qabla mautik igtanim khamsan qabla khamsin rayuwarka qabla mautika dukan mu nan tafiyar da muke yi da zama da muke yi da cin abinci da muke yi da shan ruwa da muke da iska da muke shaka da maganganu da muke duk sai Allah mana magana akan su ranar tashin alkiyama sai an tambaye mu haɗin maganganun mu alheri ne ran da ka faɗi sharri zaka kuka cewa da ba sharri ka faɗa ba kalma ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wani zai faɗi kalma ɗaya من سخط الله يبعد يبعد عن رحمة الله سبعين خريفا كلمة ديا za a nesanta mutum tsawon tafiyan shekara saba'in tsakaninsa da aljanna saboda kalma kana raye kake kalmomi wa me ka fada a rayuwarka igtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mauti rayuwarka kafin mutuwanka me ka fada tasbihi ka yawaita yi karanta alqur'ani ka yawaita yi faɗin alheri ka yawaita yi amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawan abu ka yawaita yi hani da mummunan abu ka yawaita yi tarbiyan wanda suka dace kai tarbiya kake yi duka wannan a rayuwa ne kake yin sa wanda ya rasu baya maganar tarbiyan yayansa ya riga ya bar duniya wanda ya rasu baya maganar tarbiyan wasu mutane wanda ya rasu baya maganar wa'azi wanda ya rasu baya maganar karanta alqur'ani in yayi kafin ya rasu shine hayataka qabla mauti ran da kaga malakul maut maganar rayuwa ta kare zaka me kai in aiki kake a office me kai ka taimaki addini a wannan ofisin me kai ka taimaki talakawa a wannan ofisin me kai ka taimaki mutanen angonku ko mutanen garinku a wannan ofisin ko kawai ka rayu ne kawai ka ɗauka cewa ka zo ka zauna ka yi a baka kuɗi shine salari ka je kai abin da ka ga dama ko ka ɗauka kana da miza akwai waɗanda suke dubbai ba su da ofis ɗin da kake da shi kai me kai wa addini da kai kake da wannan ofis kana raye ne yasa kake wannan office din ran da ka mutu sai dai wani ne a ciki to hayataka qabla mauti rayuwarka a office rayuwarka a shago rayuwarka a gurin aiki rayuwarka a gurin sana'arka rayuwarka a gurin me duka wannan karibace su kafin rasuwarka karibace su kafin rasuwarka walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirtawa rai idan ajalinta yayi malakul maut kullun yana duba agogon kowa duk mutanen duniya dukan mu nan kowa malakul maut yana ganin sa yana ganin lokacin rasuwarsa walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha da wanda za a dauran sa yanzu a Najeriya da wanda za a dauran sa a wajen Najeriya da wanda za a dauran sa a aurewacin duniya da wanda za a dauka a kudancin duniya in duk lokaci ɗaya za su rasu to wallahi ba wanda za a karawa zai iya daukar ransu Allah ya bashi wannan dama a take a lokacin Baka zai ɗauran su ba tare da ya ƙara ba. Shi marakul maut fa in ajalin mutum ya yi ko a ina kake baya jiran ya waiwayi a ina kake gurin kawai yake zuwa sannan kuma shirin ɗaukar ran kawai yake. Saboda ya san Allah ya kai ka gurin kawai. Ko a Gombe kake rayuwa aka ce masa zaka rasu a Lagos kullum a Gombe kake an ce yau Juma'a mutum zai rasu wallahi ba zai zo Gombe ga ka tafi Lagos ko baka je ba. Lagos din kawai zai je kuma wallahi zai same ka. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لك حياتك قبل موت dole ne mutum ya lura da cewa me yayi me yake yi ko me yake shirin yi kuma yaushe zai rasu bai sani ba daga ƙarshe shababaka qabla haramik tashanka kafin tsufa kullun karibaci ihtanim shababak qabla haramik karibaci tashanka kafin ka tsufa katina yau in kana tafiya in ka ga dama sai kai gudu in ka ga dama kai tsalle tsawon da kali don an yi shi in ka zo kawai ba za ka yi wani dafawa ba kawai za ka ɗaga kafan ka ne ka ɗora akwai wanda ya wuce wannan shekarun da kake da shi ma haka ne a guje ke tsalle ya haye amma yanzu in ya zo sai kun jira shi ya hau duk kun taru kuna tausaya masa ya dogara tan sanda wani sai ma sai kun tallafa masa kafin ya taka da kali wanda bai wuce ɗan tsayin haka ba sannan ya haura shi din nan da kake gani kamar yadda kake ji haka ya wulga da lokacin da kake nan yanzu haka saboda haka ka yi amfani da damar da kake da ita ta yanzu shababak matasa na kwarai su ne suke zama dattijai na kwarai shi yasa Allah ya bi ashabul kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda lalle su matasa ne sun yi imani da Allah mahaliccinsu muka ƙara musu shirya waka kana tashe karka zama matashi lalatacce in kai wasa za Allah zai baka tsawon rai don baka san yaushe zaka rasu ba in ko ka samu tsawon rai ka zama matashi lalatacce wallahi tsoho lalatacce za a yi sai dai in Allah ya kiyaye sai dai in Allah ya kiyaye saboda haka wajibi ne shababak qabla haramik me kake shiryawa don in ka zama dattijo kai karatu kasa a gaba fahimtar karatu don nan gaba kana kwance ma karatun yana amfani bayan ka mutu karatun yana amfani koko ka shirya wasu abubuwa daban in wadata Allah ya baka kayi alkhairi da shi kana tashe ko kuma wadatan kake nema yanzu a matsayinka na tashe kar kai da wasa kana neman kuɗi da sana'a kar kai da wasa in ka nema ta hanyar ha'inci za a yi tsoho mai ha'inci duk matashi mai ha'inci tsoho mai ha'inci zai zama sai dai in Allah ya kare shi ya gyaru ya tuba kar ka zama munafikin matashi kar ka zama tsoho munafiki kar ka zama wani tsoho wanda yake mara abinan matashi mara zuciya zaka zama tsoho mara zuciya kullum kana gindin da kalin mutane wanda duk ya maida tashinsa lalacewa da rashin zuciya da bin gindin gurin mutane haka kawai ba gaira ba dalili to haka ma in ya tsufa zai ta zagayawa kan mutane haka kuma in ya mutu zai tashi ranar tashin alkiyama fiskansa ba nama saboda babu sauran kunya tattare da shi ya zagaya gaban jama'a ko ina ya kai karan Allah ba inda bai shiga ba saboda aka zama matashi mai kokari mai himma mai zuciya in karatu ka sa a gaba idza kunta fi amrin fa kun za azimati in kace za ka yi abu to ka dauka da gaske za ka yi in dai za ka yi to ka yi in ba za ka yi ba ka kama abin da za ka yi in ka zo ka ga makaranta ba zai yiwu ba ka duba ka buga ka buga ba zai kama sana'a ka bar wasu su tare makarantar kai ka tare sana'a in ka kama sana'a ka gaya ne wani zai iya hada ga makarantar ga sana'a ga kasuwanci ga waye wannan baiwa ce daga Allah wani kuma ɗaya kawai zai rike rike inda ka fi kwarewa ka rike ka tsaya sosai ka tsare gurin har sai ka ga cewa ka ga bayan gurin daidai gwargwado da ikon Allah so da ka in ka zama matashi wanda ka kashe zuciyarka to za ka zama tsoho wanda ya kashe zuciyarsa kana tashin ka sheke vitaminin abinda za ka zama daga karshe shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka gyaru a tashin su suka zama dattijai na kwarai suka zama manyan mutane har duniya ta kare insha Allah ta'ala ana ta radiyallahu ta'ala an radiyallahu anhu wannan shine abin da ake faɗa saboda me sun yi tashi in ka duba tabi'ai da tabi'ut tabi'in ka duba irin su imamu abu hanifa imamu shafi'i a imamu malik imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad ibn hanbal su imamu bukhari su imamu muslim in ka dawo wannan bangare duk wa'annan a'imma din duk in ka duba rayuwarsu gaba daya a tashin su ne suka yi wannan abubuwa din a tashin su ne zaka ji an ce ma imamu ahmad yana dan shekara 40 da kadan ya haddace hadisi miliyan daya ka ji an ce ma a Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ya ci kowa sanin tafsiri a makarantar tafsiri yana dan kai har ya bar duniya ma shekara nawa ne shekara 40 da da kadan ya bar duniya ma gaba da to wannan sun yi amfani da tashe saboda haka dattijan su kai ba sa ma duniya ana ji da su ana yabon su ana faɗan su duk wani mai ilimi da ka gani a duniya a yau ko ƙasar larabawa ko kasan turawa ko kasan hausawa ko kasan ina ne duk wanda ka gani da ilimi a yau a duniya a yau to da hasken wa'ince yake amfani waɗanda suka gabata domin sun yi amfani da tashensu saboda haka hatta da tijan yanzu manya-manyan malamai da ilimin wa'incan matasa lokacin da suka yi amfani da tashensu suke yawa kai ma mai ka shirya shababaka qabla harami za ka tsufa wata rana idonka zai zama yayi rauni da can idonka yana da ƙarfi kana hango komai basirar ka za ta yi rauni stress dike kamar da masu psychology suke fara haka samu wannan in kawo da wasu shekaru za ka ji basirar ka ba ka iya tuno abin da da kake tunawa cikin sauri yi amfani da damar da kake da ita yanzu shababaka qabla harami zama dattijo zama zama ɗa na kwarai matashi na kwarai a gidanku matashi na kwarai a gurin babanka matashi na kwarai a gurin gyatumarsa matashi na kwarai a anguwarku matashi na kwarai a cikin family din gaba daya matashi na kwarai a anguwar matashi na kwarai a gari to insha Allah za a ce wannan dattijon kwarai ne a duk garin nan kowa ya sani saboda haka ji tsoron Allah mu jara mu zo mutane na kwarai masu kokari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mu ribaci wa'annan abubuwa ba ya faɗa haka kawai ba lalle mu lura mu gyara mu yi amfani da wannan dama Allah subhanahu wataala ya taimake mu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما أخبر بذلك العلماء يقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وهنا نريد أن نختار اثنين مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حياتك قبل موتك أي بمعنى اغتنم حياتك قبل موتك ثم شبابك قبل هرمك فلننتبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن رسولكم يذكركم أن تغتنموا خمسا قبل خمس وخاصة حياتك قبل موتك انظروا ها نحن في حال الحياة ها نحن على قيد الحياة وما ندري متى سنموت لا يدري أحد منا متى سيموت وماذا فعلنا في حياتنا وماذا نفعل وماذا نريد أن نفعل ماذا كنا نفعل وماذا فعلنا في الماضي وماذا كنا نفعل في الحاضر وماذا سنفعل في المستقبل وماذا نريد أن نلتقي الله به في حياتنا كل يعرف أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا فيما أنعم علينا من نعمة الحياة كم من مولود مات قبل الولادة كم من الناس ماتوا قبل الولادة وكم من الناس عاشوا عيشا طويلا منا من عاش ثلاثين منا من عاش عشرين منا من عاش قبل فوق ذلك منا من عاش أربعين منا من عاش خمسين ستون سبعون وما إلى ذلك فكل هذه الحياة والأعمار التي عاشها الإنسان سيسألها أو سيسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فلنتقي الله سبحانه وتعالى في حياتنا وأيضا شباب شبابك قبل حرمك فلينتبه الشباب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك انظر إلى حياتك يا أيها الشاب كيف كنت ماذا تفعل ما هي علاقتك بينك وبين أبيك وبين أمك وبين بقية الأسرة كيف كانت حياتك هل تساعدهم بقوتك أو كنت فقط فظا في الأهل يأكل ويشبع ويخرج فلنتقي الله في هذا انظر إلى يعني المشايخ والشيوخ أهل العمر انظر إلى بعض الناس من من من الشيخوخة يأتي إلى إلى مكان لا يستطيع أن يطلع وأنت شاب قوي تستطيع أن تطلع ولو كنت تجري تستطيع أن تطلع لكن الشيخ ما يستطيع ذلك لكن تتفكر ينبغي عليك أن تفكر في هذا الأمر وتنظر إلى الشيخ حيث لا يستطيع الصعود أو الاطلاع أنه مر بما كنت فيه من الشب... حياة الشبابية أنه مر بحياة الشبابية قبل أن يكون في الهرم فلهذا يذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك فلنتق الله عباد الله ونصلي ونسلم على أفضل الخلق كما أمرنا بذلك الله جل وعلا فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم هد شبابنا شباب الإسلام واهدنا واهد ذرياتنا وأهلنا إنك على كل شيء قدير وأدخلنا الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وتقبل منا دعاءنا إنك على كل شيء قدير وتقبل منا صلاتنا واجعلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يذركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم